بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 14 ga watan tara shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan littafi na kitabut tauhid wallafar a sheik muhammad ibn abdulwahabi allah maɗaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako new station a nan cikin garin bauchi a darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen babi na shida wanda yau insha allahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi a farkon babi na bakwai malam ya ce albabu sabi babi na bakwai babun mina shirki lubsul halqati wal khayqi wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi wannan babin zai yi mana bayani akan cewa mina shirki yana daga cikin shirka lubsul halqati mutum ya rataya ya sanya wani zobe wal khayqi ko wata igiya wa nahwihima da makamantansu liraf'il bala domin ya ɗaga bala'i au daf'ihi ko ya tunkuɗe shi wannan babi yana mana bayani akan cewa shirka ce mutum ya sanya wani abu na zobe wanda ake sawa a yatsa ko wanda ake sawa a rataya shi a wuya ko wanda za a sanya shi a hannu kamar agogo duka ya shiga ciki mutum ya sanya shi ko ya rataya shi da sunan cewa wannan abin yana daga bala'i ko kuma ya tunkuɗe bala'i wannan abin sawa'un shi yasa ya ce wa nahawihi ma da makamantansu mutum ya sa a jikinsa ne ko a jikin dabba ko a cikin motansa ko a jikin ƙofarsa ko wani abu wanda yake mallakinsa da sunan cewa yana neman ma wannan abin tsari da kariya daga wannan abin da ya sa ko ya rataya a jikin wannan abu in yi haka to ya aikata shirka in yi haka ya aikata shirka shi sa ya ce liraf'il bala saboda daga bala'i shine bala'in ya riga ya sauko yanzu sai ya ce to ka sanya kaza da kaza dan bala'in ya kawo au daf'ihi ko kuma tunkuɗe bala'in wannan bai sauko ba kenan shine wato ya sanya wannan abin ne saboda bala'in da ya sauko ɗin ya kawu ko kuma wanda bai sauko ba kar ya sauko to duka wannan shirka ce in mutum ya aikata haka ya aikata ya aikata shirka saboda haka wannan aiki ne na na jahiliya suna ganin cewa idan sun sanya wannan abin to zai kiyaye musu jikinsu ko abin hawansu ko motansu ko ya kiyaye musu shagunansu ya kiyaye su daga sharri ko kuma wani abu makamancin haka to wannan shirka ce kamar yadda malam ya faɗi domin saukar da amfani da tunkuɗe cutarwa aikin Allah ne Allah shi ne annafi shi ne abdar Allah shi ke kawo amfani shi kuma ke wato ba da izini ma cutarwa ta isa zuwa ga mutum shi yasa Allah ta'ala yana cewa wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir idan Allah ya nufa idan Allah ya shafi ka da wata cutarwa to ba wanda ya isa tunkuɗe wannan cutarwa in ba Allah ba in Allah ya shafi ka da wani alkhairi kuma to ai dama shi Allah mai iko ne akan dukkan komai waye isa ya hana alherin Allah ya isa zuwa gare ka in Allah ya kaddara babu wanda ya isa ba wanda ya isa saboda haka babu wani wanda zai iya jawo maka amfani ko kuma ya tunkuɗe maka wata cutarwa in ba da izinin Allah ba ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim malam yace wa qaulullahi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati Allah madaukakin sarki yake cewa ƙul a fara'aitun ka ce da su shin me za ku ce ku ba ni labari mata da ƙuna min dunilla abinda kuke kira koma bayan Allah wannan ma ya shafi duk wani abin da yake ana kira koma bayan Allah ka za ka manuwa ma tufi dani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a wannan ma da man suna nufin umum ne komai ya shiga ciki kenan ku bani labari duk abin da kuke kira koma bayan Allah sawa'un masu rai ko marasa rai in aradani Allahu bidur in Allah ya nuface ni da wata cutarwa wani abu mara daɗi zai shafe ni hal hunna kashifatu durri shin za su iya tunkuɗe wannan cutarwa abinda Allah ya kaddara mun mara daɗin nan cewa zai iso zuwa gare ni shin kuna da wani abin bauta koma bayan Allah wanda zai iya hana wannan abin ya same ni hal hunna kashifatu dhurri aw ni bi rahmatin idan Allah ya nuface ni da wata rahama yace ga wani abu nan na rahama zai shafe ni in sun yi fushi da ni dan ban bi su ba hal hunna mumsikatu rahmati sun isa su rike rahmar Allah sun isa su hana rahmar Allah ta isa zuwa gare ni in ko ba za su iya ba Allah ya ce to kul hasbi Allah ka ce ni ko Allah ya ishe ni ba mu bukatar kowa hasbi Allah Allah ya ishe ni alaihi yatawakkalu almutawakkilun duk wani mai dogaro ya kamata ya dogara ga Allah ga Allah ya dace mutum ya dogara saboda haka wannan ita ce aƙidar mutum musulmi annabi hudu alaihi salatu wassalam lokacin da mutanensa ya yi musu wa'azi suka yi jin wa'azi ya ja kunnansu game da ayoyin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar suka ƙi ji suka yi taurin kai ƙarshe suka ce da shi ya hudu ma ji ita na bi bayyanati suka ce ya kai hudu mu fara yanzu baka kawo mana wata hujja ba da za ta nuna cewa ya kai manzan gaskiya ne wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika suka ce duk waɗannan maganganun da kake zuwa kana kawo mana ba za su taɓa samu barbautan gumakan da muke bauta musu ba wa ma nahnu laka bi mu'minin har abada kar ka taɓa tsammanin cewa akwai ran da za mu imani da kai in naqulu suka ce kai mu abin da ba muke gani ba komai ya ja kake wannan maganar ba illa ataraka ba'du alihatina bisu wasu daga cikin allolinmu ne da ka taba su suka fusata da kai suka shafe ka da cutarwa shi yasa har ka haukace ka zauce ka zo ka ce wai kai manzo ne Allah ya aiko ka zuwanka ka ce kai manzo ne ma hukuba ce ta fushin allolinmu da suka yi da kai qala sai annabi hudu ya ce a'a inni ushhidullah ina kafa Allah ya zama shaida washhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikun cewa nayi baran baran daga duk abin da kuke ma Allah tarayya da su ba ni ba su min dunihi duk wani abin da kuke kira kuma bayan Allah to babu ni babu shi fakiduni jami'an yace in kun fusata da ni dukan ku ku zo ku hada mun kaidi ku hada mun makilci fakiduni jami'an thumma la tunziru kar ku daga mun kar ku daga mun kafa in kun isa inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum yace na dogara ga Allah ubangiji na kuma ubangijinku ma min dabbati illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wani abu mai rai dake kai komo a bayan ƙasa face Allah shi ke rike da gashin goshinta Allah shi ke rike da rayuwarsa shi zai ja shi ya kai shi inda arzikinsa yake shi zai tunkuɗe shi daga inda musiba da bala'i take inna rabbi ala siratin mustaqim lallai ubangiji na ina kan hanya madaidaiciya daka allolinku ba na tsoron su ba na tsoron su hakanan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki yake ce da shi ka faɗa musu cewa kulid'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun Allah yana tambaya yana cewa innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum kun ga waɗanda kuke kira kuma bayan Allah nan bayan Allah ne irin ku fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kira su mana su amsa muku inda gaske ne Allah ya ce kai in tambaye ku alahum aljunun yamshuna biha shin suna da kafafuwa ne da suke tafiya da kafafuwa am lahum aidin yabtishuna biha ko suna da hannuwa da suke damka suke kamu da hannuwan nan am lahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da idanun da suke gani da idanu am lahum adhanun yasma'una biha ko suna da kunnuwa da suke ji da waɗannan kunnuwan Allah ya ce qul ud'u shuraka'akum kace da su ku kira duka ababen tarayyar da kuke hadawa da Allah thumma kiduni fala tunziru ku zo ku zauna ku shirya mun makirci kada wanda ya daga mun kafa a cikin ku saboda bana tsoron ku inna waliyallahu allazi nazzala alkitab majibanci na shine Allah wanda ya saukar da alqur'ani wa huwa yatawalla salihin Allah shine mai jibantar lamuran mutanen kirki shi yasa nake kokarin in zama mutumin kirki dan ku bana bukatar komai a wajen ku a wajen wa nake bukata a wajen Allah Allah shine zai iya yi mu Allah shi ne zai iya yi mu annabi yunus alaihi salatu wassalam shi ma Allah ya ba mu labari yake cewa watulu alaihim na ba'a nuhi Allah ya ce ka ba su labarin annabi nuhu alaihi salam iz qala liqaumihi lokacin da yace da mutanansa in kana kabur alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah idan wannan matsayin da nake kai da wa'azin da nake muku da ayoyin Allah ya muku girma ya muku nauyi ba kwa so to fa ala Allah tawakkaltu ku sani ni na dogara ne ga Allah ba ga kowa ba fa ajmi'u amrakum wa shuraka'aku ku je ku har hada duk abin da za ku hada na al'amarinku da ababen tarayyanku da bokayenku du su hadu thumma la yakun amrukum alaikum gumma sannan in za ku kulla makilcinku in kun isa kar ku je ku yi shi a boye ku fito fili ku yi tun maƙaudu ilayya wala tunziru in kun tashi to kar ku tsaya sanya mun wani ciwon kai wani rashin lafiya wani kawai ku kashe ni in mutu kar ku raga mu ku kashe ni kawai in mutu kar ku daga mun kafa daga annabi yunus ya ce in kun isa in kun isa kun san ina ba ku haushi ba ku san ganina ya ce to ku je ku har haɗo duk ababen bautanku in har da gaske ne ina bata muku rai in har da gaske ne wannan matsayin da Allah ya ajiye ni akai ranku baya so ba ku jin daɗi to abin da nake so shine ku je ku har haɗo ababen bautanku da abokan da kuke hada su tare da Allah da bokayenku da 'yan dubanku duka ku haɗu in kun zo ba na so ku samun ciwon kai ba na so ku samun ciwon kafa kar ku samun zazzabi abinda nake so kawai ku kashe ni in mutu kar ku ɗaga min kafa saboda na dogara ga Allah ne ban dogara gare ku ba ba ni nema a wajen ku a wajen Allah nake nema na san cewa duk abin da kuka kulla na makirci zai iso zuwa gare ni ne in Allah ya bashi izini in ba da izinin Allah ba ba abin da ya isa ya same ni ma asaba min musibatin illa bi idnillah abinda ko Allah ya kaddara zai same ni ko babu ku wannan abin zai same ni zai same ni to kaga wannan yanda annabawa suka nuna muhimmancin tauhidi da dogaro ga Allah to wanda yake da wannan tawakkalin jama'a me zai kai shira ta laya me zai kai shira ta laya me za ka yi da laya me za ka yi da guru zai hana ka mutuwa ne in musiba Allah ya kaddaro maka ya isa ya hana wannan musibar ta same ka mutum nawa nawa ne da manya-manyan layun da gurin a jikinsu kuma suka mutu mutum nawa laya zai hana mala'ikan mutuwa isowa ne in musiba Allah ya kaddara za ka yi hatsari za ka samu karayin arziki za ka samu matsala ka za a gida laya ta isa ta hana ne ba ta isa ta hana ba daga gwanda ma ka rike imaninka abinda Allah ya kaddara maka na musiba ka karbe shi hannu bibbiyu da wankakkiyar zuciya ka yi godiya ma Allah sai ka samu riba biyu sai ka samu riba biyu da aka yi ce an imrana bin husainin رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به malam yake cewa an imran bin husaini an karbo daga imran ibn husaini ibn ubaid al-khuzai Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ra'a rajulin fi yadihi halqatun min sufrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya ga wani mutum a hannunsa akwai wani zobe halqatun min sufur akwai wani zobe daga as-sufur as-sufur wato wani abu ne daga al-ma'din wanda yake ma'arufi ne sananne ne a wajen larabawa wanda ake wato nemo shi ake tono shi a cikin ƙasa a haɗa zobe da shi ko a haɗa wani abu da shi da aka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga irin wannan abin irin wannan zobin a hannun wani mutumi faƙalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sai ke cewa ma haza annabi sai ce da shi kai me wannan a hannunka menene nake gani a hannunka ƙala sai wannan mutumin sai yake cewa minal wahan ma'ana wannan tambaya tambaya ce ta inkari ba wai tambaya ce ta bai sani ba ma'ana me dalilin da ya sa ka sanya wannan abu inkari ko istifhami ko yana so ya ji dalilin sawa din ko kuma yana so ya masa inkari ya nuna masa cewa bai kamata ka saka ba yace me haka kuma daga qala sai ce min alwahina abin da yasa na sa shine wata cuta ce da ake kira alwahina wannan cutar tana shafan hannun mutum ne ciwo ne na hannu shi yasa na sanya wannan faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi in zihha bincike ta inda ce masa ikhla'ha to yana nufin cire a hankali kenan sai ya zare ta amma sai ya ce in zihha yana nufin binciko ta da karfi kenan ba bata lokaci fa innaha la taziduka illa wahna ka sani cewa wannan zobin da ka sa ba za ta kara maka komai ba in ba rauni ba ba abin da za ta kara maka sai rauni fa'innaka laumutta wahiya alaika ka sani inda ka kuskura ka mutu wannan zobin na hannunka ma aflahta abadan har abada ba za ka taɓa samun rabauta ba ba za ka ci nasara ba rabautuwa a lahira kuma ita ce aljanna gidan aljanna kaga da Allah ya ce qad aflahal mu'minun mu'minai sun rabauta da ya jero siffofin su sai nuna rabautu wanda suka yi shine ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun sune shine gadon gidan aljanna al-firdaus Daka kenan inda ka mutu wannan abin na hannunka ba za ka taɓa rabauta ba har abada babu kai babu rahamar Allah kenan ba za ka taɓa samun rahamar Ubangiji ba saboda ka wannan shirka ce wannan shirka ce don haka wannan yana nuna mana cewa duk sanda aka ga abu na shirka a jikin mutum ko a wani gu to ba a daga kafa ba a bari ba a bari a ce to ai dan kaza ne ba wata matsala ba ce a in dai aka ga cewa wannan abin shirka ce to wajibi ne a taka ma wannan abin burki shi yasa za mu zo mu ji akwai babuka a gaba insha Allah da su mana bayani yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da kariya sosai ya tare ya tsare gida akan abin da ya shafi babi na tauhidi annabi ba yi wasa da tauhidi tauhidi ba a wasa da shi ba a sakaci da shi duk abin da aka ce shirka ce wannan hada Allah da wani ne wajen bauta to ba a wasa da shi ba a sakaci da shi shi yasa annabi yana gani yace masa kai cire cire shi fa inna hala taziduka illa wahana kenan wannan yana nuna mana alakanta zuciya da wani Allah ba abin da zai kara maka a rayuwarka in ba wahala ba sai dai wahala Allah da kansa ya ce lahu da'watul haq roƙo kira na gaskiya na Allah ne ma'ana ka roƙa a biya maka bukata wannan aikin sai Allah sai Allah ko lahu da'watul haq kalmatu shahada sai Allah ya ce walladina yad'una min dunihi waɗanda suke kira koma bayan Allah la yastajibuna lahum bishai ba za su iya amsa musu da komai ba in za su iya biya musu bukata to misalin shine illa ka basiri kafaihi ila ilma kamar mutum ne ya zo sai yake mika hannunsa zuwa ga ruwa yana jin kishin ruwa sai ga ruwa nan a rijiya sai ke miƙa ma ruwan hannunsa liyabulu fahu wai yana so ruwan ya taso daga rijiyan ya zo ya shiga bakinsa zai yi Allah da kansa ya ce wa ma huwa bi balighi ruwan ba zai shiga bakinka ba in zaka nemo guga ka ja ruwa ka sha wannan shi yafi maka alheri amma jiran ruwan wai ya taso daga rijiya ya zo ya shiga bakinka ha wannan al'amari ne ghairu mumkin bai taɓa yiwa ba zai yiwu ba to jama'a kenan kun ga ashe lallai lallai tauhidi shike hutar da zuciyar bawa shirka kuma fa wahalar da mutum take yi Allah yake faɗi a suratul zumari yake cewa dalaballahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun Allah ya ce Allah ya buga misalin wani mutum yadda misalin yake shine shi mutumin nan fihi shuraka'u mutashakisu bawa ne shi wasu mutane suka hada kudi suka saye shi amma mutanen da suka hada kudi suka saye shi nan mutane ne masu yawan mita da kaushin hali ba su da dadin zama wa rajulan salaman lirajo da kuma mutumin da bawa ne mutum ɗaya ya saye shi Allah ya ce hal yastawiyani matsala za su zama ɗaya wannan wasu mutane ne suka haɗa kuɗi suka saye shi sannan masu kaushin hali marasa daɗin zama masu yawan mita wannan zai zo ya ce masa ina so ka yi min kaza yau da safe za ka je gona wannan zai ce da safe za ka min shara a gida wannan zai ce da safe za ka wanke min mota wannan zai ce da safe za ka yi yara na makaranta kaga yanzu mai wahala zai yanzu zai kasa gane wanne zai ɗauka a ciki amma wancan da yake na mutum ɗaya ne ko da duka zai yi wannan ayyuka amma aikin mutum ɗaya ne za mu je gona in mun dawo za ka yi kaza in mun kaga za a iya jeranta masa daga wannan kai wannan da ko yau kai wannan gobe kai wannan a to amma su waɗancan so kowa yake a yi masa lokacin da wannan yake so a je gona lokacin wannan yana so a kai 'ya'yansa makaranta lokacin wannan yana so a wanke mai mota lokacin wannan yana so a kai mai sako waje kaza Allah ya ce hal yastawiya ne matsala misalin su zai zama daya wahalan da wannan zai sha da wannan iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa cire wannan don ba za ta ƙara maka komai ba in ba rauni ba wannan cutar da kake gudu to wannan zobin abin da zai ƙara maka kenan walahu sannan imamu ahmad ibnu hanbal ya rawaito an uqba ibn amir marfu'an an karbo daga uqba dan amir yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine ma'anan hadisi marfu'i yace man ta'allaqa tamimatan duk wanda ya rata ya laya tamima duk wanda ya rata ya laya fala atamma Allahu la to kar Allah ya cika masa burinsa me dalilin rata ya layar tasa shine saboda ya samu kariya daga masu cutan ainu da hasada masu cutan kambun baka da ido da hasada wannan ba shine dalili ba saboda ya samu kariya to yayi annabi ya ce kar Allah ya cika masa wannan burin nasa ma'ana abinda ya sa layan don manufar samunsa kar Allah ya bashi dama ba kariya yake nema ba to Allah ya hana shi wannan kariyar fala atamma Allahu la wa man ta'allaqa wada'atan duk wanda ya rataya alwada'u wani abu ne yustakhraju min albahar wanda ake fito da shi daga daga cikin teku daga teku ake zuwa a fito da shi wanda larabawa suna sanya shi a ƙirjinsu ko sanya shi a wuya ko kuma akan dabbobinsu da sunan cewa wai suna tsoron suna ba su kariya daga cutan kambun baka ko wani abu makamancin haka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya rataye wada'a fala wada Allahu lahu to kar Allah ya bar shi ya zauna lafiya Allah ya hana shi zaman lafiya wannan addu'a ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa fi riwayatin a wata riwaya ta al-Imam Ahmad yake cewa man ta'allaqa tamimatan duk wanda ya rata ya laya faqad ashraka to yayi shirka yayi ma Allah shirka ya hada Allah da wani wajen bauta daka haramun ne haramun ne rataye laya shirka ce duk wanda ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa mugunyar addu'a duk abin da ya sa a gaba kar Allah ya bashi dama ya cika abin da yake nema na kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ya hana shi wal ibn abi hatim an huzaifah radiyallahu an al imam ibn abi hatim ibn abi hatim razi ya rawaito daga a sahabi huzaifatu bin al-yamani Allah ya kara masa yadda annahu ra'a rajulan fi yadihi khaydun ga wani mutum da wani zari a hannunsa irin wancan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ya hana min al-humma yace ya sanya wannan zoben ne saboda me wato zafin jiki da yake ji da zazzabi to sai ya sanya wannan zobe din saboda zoben ya daga masa wannan zazzabin muna fahimta ko sai ya ce faqaba'ahu zai fatu bunul yamani sai ya ja wannan zoben sai ya tsinka wata la qawluhu sai karanta fadin Allah da yace wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun Allah ya ce mafiya yawan mutane ba su tsayawa a tsantsar imani da Allah sai ka samu suna hadawa da shirka mafiya yawan mutane sai ka samu suna hadawa da shirka saboda haka sanya shirka sanya laya shirka ne haramun ne malam sai ce fihi masail karkashin wannan akwai masaloli al'ula na farko masala ta farko at-taghlidu fi lubs al-halqati wal qaidi wa nahwihi ma li mithli dhalika malam yake cewa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kausasa harshe game da sanya wato rataye wani abu a wuya ko a sanya shi a yatsa duka sunansu laya da sunan cewa mai da su daga bala'i ko su kauda ko su kawar da shi ko wani abu makamancin haka a saniya matsala ta biyu anna sahabiya laumata wahiya alaihi ma afla cewa da annabi yayi wannan sahabin inda ya mutu wannan zobe na hannunsa ba zai taɓa samun rabautuwa ba fihi shahidun li kalami sahabati anna shirkal asghar akbaru min al-kaba'ir anan ne zamu fahimci maganan sahabbai hujja da suke cewa ashe lallai lallai karamin shirka ya fi girma sama da kaba'irul dhunub a ce mutum yana shirka to laifin ya fi girma ko da shirka karama yake yi to laifin ya fi girma sama da kaba'irul dhunub saboda kaba'irul dhunub laifi ne Allah in ya ga dama yana iya yafe maka ya shiga cin wayan firu ma duna zalika liman yasha amma shirka shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah bai yafe shirka Allah bai yafe shirka daka da aga mutum yana zuwa gun boka yana shirka yana kaza abin da yafi sauki shine a ganshi ya zama mazinaci yafi sauki ba wai ya sha yayi zina ba a laifin da bala'in da ya ɗebo ma kansa yafi sauki gwanda mazinaci da mushriki gwanda mazinaci da mushirki gwamma karuwa da mushirki gwanda barawo gwanda dan luwadi gwanda irin madugo da mushirki duk abin da zaka sanya in dai ka hada shi da shirka to laifin wannan abin mai sauki ne akan shirka laifin mai sauki ne akan shirka saboda duk laifin da mutum ya tafi lahira da shi yana karkashin mashi'atullah in Allah ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya masa azaba amma shirka in mutum ya tafi lahira da shi qata'an zai sha azaba qata'an ba koko kwanto ba shi ba shakka الثالثة مسألة أكو أنه لم يعذر بالجهالة باي مشي أزري cewa bai sani ba annabi yana gani yace bincike ta inda ka mutu tana hannunka ba za ka taba rabautuwa ba ai ba a masa uzuri cewa la to ai bai sani ba annabi bai bashi wannan ba sallallahu alaihi wa sallama arabi'a mas'ala ta hudu annaha la tanfa'u fil ajila cewa sanya laya ko a duniya ma laya ba ta amfani ba wai in ka yi wai za ta maka amfani ka je lahira ka sha azaba ba a a duniyar ma ba ta da amfani bal ta dur sai dai ma tana cutarwa ne li qaulihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi mai la taziduka illa wahana ba za ta kara maka komai ba sai cuta iya abin da za ta kara maka kenan ashe sanya ta tun a duniya ma cutarwa take da shi ba amfani ba al-khamisa mas'ala ta biyar al-inkaru bit-taghliz ala man fa'ala mithla dhalika wato inkari ta hanyar tsawatarwa da kausasa harshe ga duk wanda ya aikata irin haka a kausasa masa harshe kar a daga kafa kar a yi sako-sako kar a yi wasa a sadisa matsala ta shida a tasrihu bi anna man ta'allaqa shay'an wukila ilai bayani a fili akan cewa duk wanda ya rataye wani abu to za a wakilta shi zuwa ga wannan abun da ya rataya kamar yadda zamu ji ababi na gaba insha Allah duk wanda ya alakanta zuciyarsa da wani abu to Allah zai bar shi da wannan abu asabi a matsala ta bakwai at-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak bayani a fili kan cewa duk wanda ya rataye laya to yayi shirka asamina matsala ta takwas anna ta'liq al-khayb min al-huma min dhalik mutun ya rataye laya ko zobe ko wani abu makamancin haka da sunan maganin zazzabi wannan ma yana cikin haka التاسعة مسألة ترى تلاوة حذيفة الآية يد حذيفة بن يمان يكرن تولن آية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر cewa sa dalili ne akan cewa sahabbai suna kafa aya suna kafa hujja da ayar da ta yi magana akan shirkul akbar su yi bayani akan shirkul asgar saboda duka sunan su shirka kama zakara ibn abbas radiyallahu anhu fi ayatil baqara kamar yadda abdullahi ibn abbas ya ambata a ayan suratul baqara da Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya ma Allah kishiyoyi alhali kuna sane Abdullahi bin Abbas yake cewa anna ta'liqal wada'ati min al'ain abinda ake nufi da kar ku sanya ma Allah kishiyoyi shine kar ku lataya wada'a kar ku lataya laya kaga fala taj'alu lillahi andadan ai asali na nufin kar ku bauta ma wani Allah shine babban shirka sai ce to kar ku sanya ma Allah kishiyoyi bi ma'ana kar ku sa laya kar ku sa buru kar ku sa komai al'ashira mas'ala ta goma anna ta'aliqal wad'i anil aini min zalika ratai alwad'u wai da nufin cewa ai maganin kambun maka shi ma ya shiga haka mas'ala ta karshe alhadiya ashara ta goma sha ɗaya addu'a ala man ta'allaqa tamimatan anna Allah la yutimmu la duk wanda ya rataya laya annabi ya masa addu'a cewa Allah ba zai cika masa burinsa ba wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu la duk wanda ya rataya wato wada'a to Allah madaukakin sarki kar ya cika masa burinsa ai tarakallahu la Allah kar ya bar shi burinsa ya cika Allah ta'ala ya samu dace da haka wannan bayani akan laya wanda insha Allah ta'ala Allah ya kai mu sati na gaba zamu ji babi na gaba shi ma yana ƙara mana bayani ne akan abin da ya shafi laya da kuma hukunce hukuncensa Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa alaikum salam sallallahu wasallam ala nabina muhammad na'am وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته